الرحمن الرحيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد منا تفسيري na ayoyin surat ibrahim salam wanda a baya allah ya gaya mana madaukakin sarki cewa ya saukar da wannan alkur'ani ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya fitar da mutane daga duhun kafirci duhun zalunci zuwa hasken imani da musulunci da adalci kuma duka wannan Allah ya ba shi izini ammi da izini khasi shi yasa ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan an-nasa min az-zulumati ila an-nur bi izni rabbihim da izinin Allah ubangijin su ila siratal aziz al-hamid sai ya ci gaba da cewa Allahu allazi shi Allah nan wanda ya saukar da wannan alkur'ani zuwa gare ka ya rasulullahi shi ne fi mamallakin komai da kowa abinda yake cikin sammai da abinda ke cikin kansai duka mallakansa ne bayansa ne gaba ɗaya don haka shi ne kaɗai ya cancanci a bauta masa الله الذي له ما في السماوات والأرض وويل للكافرين من عذاب شديد يا رسول الله ka gargade su duk wanda aka zo aka karanta masa wannan alqur'ani aka yi masa wa'azi bai ji ba ya kafirce ya bada baya to ya sani akwai wailu azaba wailu din nan waɗansu malamai suka ce wato halaka ne wailu waɗansu kuma suka ce a ɗaya ne daga cikin sunayen wutan jahannama waɗansu malamai kuma sun fassara shi da cewa wailun ɗin nan wani kwari ne a cikin jahannama kwari ne na musamman wanda yake zafin cikinsa idan aka tattara duwatsun duniya gabaki daya aka zuba su a wannan kwari to narkewa za su yi saboda zafin kwari kuna haka duk kafirin da ya juya ya ba da baya ya ki imani da Allah ya ki imani da manzannin Allah da duk abin da Allah ya imani da su ya ki yi to lalle ga sakamakonsa wailul kafirina min azabin shadidin daga wata azaba mai tsananin gaske Allah zai azabtar da waɗanda suka yi kafirci shi Allah madaukakin sarki shi ne mahalicci kuma shi ne ya cancanci a yi masa ibada ba wani abin banza ba wanda waɗansu suka kirkira da hannayensu yawanci za ka ga kafirai su suke wato sassako dutse ko katako ko wani abu su ce shi ne ubangijinsu wai suna cewa ai allah ai ya fi ƙarfi ka bauta masa kai tsaye sai dai ka samu wani abun ya zama shi ne wasiɗa shi ka bauta wa abun abun ne zai isar da kai wajen Allah illa li yuqarribuna ila Allah sunfi to kaga Allah ne shi kadai ne Allahu alladhi lahu ma fis samawati wal ard Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adhabin shadid
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويسدون عن سبيل الله ويبغون عوجا أولئك في ضلال بعيد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك لهم عذاب أولئك لهم أولئك في ضلال بعيد su waɗannan kafirai waɗanda Allah ya gaya mana wayar littafi ne mai azabin shadidin ɗin nan to su wane ne su to ga sifofin su nan Allah zai gaya mana alladina yasahibbuna hayatud dunya su kafirai su ne waɗanda suka zaɓi rayuwar duniya su rayuwar duniya suke so rayuwar duniya suka fifita a kan rayuwar lahira duk damuwarsu duniya ko menene dai duniya saboda ita iya duniyar suka sani duniyar kawai suka sani ba san lahira ba wata rana an yi taron manya-manyan malamai a yankari a cikin wannan taro akwai maulana shaɗa usman bauchi kuma yana yawan haikaito wannan hikaya abin da ya faru daga cikin abin da aka tattauna a taron akwai wani malami wanda yake shi ko ba wahabi ne sai ya ce ai malaman sufaye suna cewa as-sufiyu ghayatuhu huwa Allah sufi iyakansa ya zama Allah ya za a yi mutum kuma ya zama Allah a irin fahimtarsa sai maulai na shau ya ce masa gabata malam nan fa kana cikin malamai ne ba kana cikin jahilan ka bai na kaduna a cikin malamai kake shi Allah madaukakin sarki yana kasa bayansa kashi-kashi kowa da irin matsayinsa kowa da matukarsa wani shi mutumarsa duniya ne bai san komai ba sai duniya damuwansa duniya fushinsa duniya jin daɗinsa duniya duk tunaninsa ya ƙare a duniya ne to wannan laraba za su ce masa rayatuhu ko duniya irinsu ne wanda Allah ke cewa suna cewa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq kawai suna cewa Allah ka ba mu duniya naka waɗannan ba su da rabo a lahira to kaga wannan ghayatuhu ad-dunya akwai wanda ya haura sama kaɗan shi kuma gayarsa matukarsa shine duniya da lahira shi yana duniya ya santa ya san daɗinta yana jin labarin lahira a wajen malamai kuma ya yarda ya yi imani da haka ya san duka suna da daɗi to wannan mutukarsa shi ne rayatu a duniya wal akhira shi duk lokacin da ya zo addu'a za ka jina cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to akwai wanda yake sama da su shi kuma shi matukarsa ya san daɗin duniya ya san daɗin lahira amma damuwansa shi ne neman yardar Allah Allah ya azurta mu da yardarsa shi ko ko da kansa zai sayar don yi nemi don Allah zai sayar ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد to wannan shi sunansa ghayatu ridallah to wannan ma fa ba kowa yake samu ba sai arifai manya manya dan saboda wannan yana gaba da jin dadin aljanna ma'ana yaddar Allah ta fi aljanna wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim in aljanna Allah ya samu ne bayan sun shiga aljanna sai Allah ya ce musu bayina kun samu sakamako mai kyau kun shiga aljanna farko ya ce ya ku bayina suka ce labbai ka rabbuna wa sadai suka amsa ya ce kun shiga aljanna kun ji daɗi ce ya ubangiji ya ba za mu ji daɗi ba ka yi mana ka ba mu abin da ba mu taɓa tunani ba mun ga abin da idonmu bai taɓa gani ba mu bai taba ji ba bai taba darsuwa a zuciyarmu ba fiya ma la ainun ra'at wala udnun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qab ya ishe ku ce ya ubangiji ya ishe mu kuna bukatan ɗari ce ce to yanzu na yarda da ku yardan da babu shi bayansa to kaga nan yana gwada mana cewa yardar Allah ta fi aljanna daɗi mu kuma nan yawancin mu kowa burinsa a ce yana aljanna to akwai hawa na hudu wanda yake shi ne sama da wannan shi kuma kaga da farko damuwansa komai nasa duniya na biyu damuwansa duniya da lahira na uku damuwarsa yardar Allah na hudu kuma shi da bautar da yake yi da addu'o'in da yake yi yana yi ne saboda Allah ya cancanci a yi masa haka ba don yana bukatar wani sakamako ba ba don yana bukatar ya samu bukatarsa ta duniya ba ba don ya samu bukatarsa ta duniya da lahira ba ba wai don ya samu yardar Allah kawai ba a shi mutukarsa shi ne kawai komai yana yinsa don Allah ne duk yadda Allah ya yi da shi shi ya yarda. baya bautan Allah saboda aljanna baya bautan Allah baya ba zai sabi Allah ba saboda wuta bai yi bauta saboda aljanna ba balle ma ya saba wa Allah saboda wuta a'a shi yana ibadar Allah ne yana roƙon Allah ne saboda Allah ya cancanci a yi masa haka to wannan shine ghayatuhu huwa Allah wa anna ila rabbikal muntaha to wannan matsayi ne na manya-manyan arifai shi ne Allah zai simanta mana waɗannan kafirai wanda su damuwarsu duniya ce su ne wanda aka shirya musu azaba mai tsanani su ne suwa allazi ne sahibunan hayatar duniya su ne wanda suka fifita rayuwar duniya suka zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar na'ira ko akan neman yardar Allah ko kuma akan bauta wa Allah saboda ya cancanci a bauta masa ba don wani sakamako ba ya sai buga rayuwar tafi ala lahira sun fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira wa yasudduna an sabilillahi bayan su sun kafirce ba su tsaya a nan ba sai kuma suka zo suna hana mutane bayin musulunci wa yasudduna an sabilillahi suna hana mutane su shiga addinin Allah shiga addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah kaga wannan sifa ta biyu kenan na farko sun zabi rayuwar duniya akan ta lahira na biyu suna hana mutane musulunta suna hana mutane bin hanyar Allah addinin musulunci na uku wa yabgunaha wajen kuma suna wato karkatar da hanyar in mutum yana kokarin gane gaskiya sai su dulmu yadda shi yadda ba zai gane ba hanyar Allah mai kakkiya ce gwada bai ne fari sau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazigu ana illa hali na bar ku akan wani babban gwadabe kai wato hanya ce wa anna ila rabbikal وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل hanyar Allah ne guda ɗaya ce Allah bai ce a bi hanyoyi ƙanana na shaidan ba don haka wannan gudabe da manzo Allah ya bar mu a kai ita ce wanda take fara sol dare baya sa ta yi duhu rana da dare a wajen wannan hanya duk ɗaya ne lailuwa ka na hariha ba wanda zai bar wannan hanya sai wanda yake halakakke Allah ya kiyaye mu halakar don haka waɗannan mutane bayan sun fifita rayuwar duniya akan ta lahira kuma sun hana mutane musulunta sannan suna gwada mutane cewa wannan hanya ba ita ce daidai ba suna gwada musu ita ce wannan hanya ita ce karkatacciyar hanya to dama Allah madaukakin sarki idan ya batar da mutum to haka zai dinga gani wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila in mutum ya ga hanya mai kyau inda Allah ya batar da shi to ba zai dauki wannan hanya ba sai ya dauka ita ce mummuna in ya ga kyakkyawa ya dauka ita ce mummuna in ya ga mummuna ya dauka ita ce kyakkyawa Allah ya kiyaye mu ta irin waɗannan ulaika fi dalalin ba'idin suna cikin wani bata mai nisan gaske wannan sun yi nisa da gaskiya Allah ya kiyaye mu
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Allah malaukakin sarki ya ci gaba da yi mana bayani bayan ya yi bayanin waɗannan kafirai yana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai yake ƙara tabbatarwa cewa shi Allah a cikin ni'imarsa da baiwarsa baya aiko kowane manzo sai da harshen mutanen manzo mana annabi nuhu da Allah ya aiko shi ya aiko shi ne da yaren mutanensa wanda zai musu bayani su fahimta annabi salihu haka annabi hudu annabi shuaibu dukkanin annabawa mursalai kuma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba wani manzo da aka haiko face an haiko shi da harshen mutanensa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an haiko shi ne a cikin larabawa shi yasa alqur'ani nan ya sauka da harshen larabci bilisanin arabiyyin mubin to mu ga munan ajamawa ne ba larabawa ba ko mu mutanen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah yake isar da sako da akwai bahaushe ko fulatani ko barbare ko bayarbe ko ibo ko wani yare ko jari ko babur ko wani yare ne dai mutum in ya je ga manzala da wannan yaren zai yi masa magana ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallama duk larabawan da suka zo ko duk bakin da suka zo yana musu magana da harshen su saboda cikin larabawa ma ai lugan yana sha bamban yana bambanta kamar dai misali bahaushen bauchi da bahaushen sokoto kaga ai maganar hausa ce duka duk da dai hausa sun raba sun ce akwai hausa bakwai akwai banza bakwai amma dai duka sunansu hausa saboda yanzu in ka je in ka je sokoto akwai wasu kalmomin da in suka faɗa ba za ka fahimci me suke nufi ba yanzu in ka ce ba sokoce ɓera bai san ɓera ba shi kusu ya sani in ka ce masa ganda bai san ganda ba wani abu ne daban sai dai ya ce maka langabu ko ba ba san kwace ba zai shiga gida ya samu mahaifiyarsa ce hajiya ai na zo ina ta neman ki tun da safe nema ai in kai ba sakwace ya ce nema to aure ne ai tun safe nake bi da ki hajiya to irin wayannan kalmomin kaga wancan Hausa ne wannan Hausa ne to manzo Allah duk wani wanda ya zo da irin yayin da ya zo da shi yake masa magana akwai wasu lugatul ashariyina su suna canza lamun suna karanta shi da mimun sai wani daga cikin sai ya tambaya sai manzo Allah ya ba shi amsa minan birri wato yana so ya ce masa lamun duka sai ya mai da shi mimun laysa minan birri am siyam fi safar wato laysa minal birri as-siyam fi safari duka lamun din sai juya ya zama mimun laysa minan birri am siyam bin safar bin safar mimun da ta juya shi lamun lamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa a haka ya zo hadisi ya tabbata a haka to duk wani balarabe da ya zo manzo Allah da yarensa yake magana da shi saboda shi wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kamar yadda muka karanta jiya Allah ya ce masa litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kaga nas aka ce masa anan gaba kadan za a karanta shi Musa aka ce masa shi kuma zai fitar da mutanensa ne daga duhun ana kare ci qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur kaga shi Musa aka ce qaumaka amma shi ne Muhammadu aka ce litukhrijan nasa don haka manzo Allah yake cewa lugar larabci wato duk wanda ya iya shi sunansa ba larabi in dai kai da larabci ka koya to ka zama ba larabi kuma abin da ya baka mamaki akwai waɗansu sahabbai da suka rayu da manzo Allah ba larabawa ba ne amma ya yi mu'amala da su ya tabbata irin salmanu Salman al-Farisi daga Faris yake yana magana da manzo Allah manzo Allah ya tura Zaidu yace ka je ka koyo min lugan Yahudu saboda kada sai min cuce a cikin littafi na kuma idan an kawo leta ka riga karanta mu da yaran su sannan idan za a ba su amsa kai za ka rubuta musu da yaran su to da haka manzo Allah ce duk wanda ya koyi larabci iya to sunansa balarabe ko da ba asalin balarabe bane kuma wannan kam mutum ko ya je makaranta ko ya koyi larabci ko bai koya ba to a lahira ba sai yayi me yasa saboda a ranar lahira kowa za a ba shi littafinsa da hannunsa Allah ya sa a ba mu da hannun dama in an baka littafin sai ya ce maka me ba za a ce wani karanta masa ba a iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai da kana karanta littafin ka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu na ka dinga yau kanka hisabi kafin ranar hisabi mutum kuma zai karanta kuma ya fahimta idan mutum ya fahimta amsan da zai ba ce ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsiha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhimu rabbuka ahada don haka kowane manzo ana aiko shi ne da harshen mutanensa wannan rama ne daga cikin ramin ubangiji saboda ya zama an yanke wa mutane uzuri baka da uzurin da zaka ce baka fahimta ba shi yasa malamai da yawa kowa yana fassara alqur'ani wa mutanensa da yarensa idan mutum ya koyi larabci ya koyi tafsirin alqur'ani ya je yana fassara wa mutanensa to ba su da uzuri ya isar musu da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi da shi mutum baya da hujja in ya je rayuwa ya ce shi ba balarabe bane dan haka an aiko wannan alqur'ani ko kuma wannan shari'a ko wannan musulunci da larabci wannan an yanke masa uzuri shi yasa malamai suke cewa wajibi ne al'ummar musulmi din da suka samu kansu a samu ma'addacin alqur'ani wannan wajibi ne in ba a samu ma'addacin alqur'ani a cikin su ba to gabaki ɗayan sun yi laifi wajibin su ne su hada kuɗi su ɗauki ɗaya daga cikin su ya je ya haddato alqur'ani ya zama akwai malamin alqur'ani a cikin su sannan dole ne su ɗauki nauyin wani ya je ya nemo ma'anan alkur'ani saboda ya zo ya rika isar musu da aikan Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba wani manzo da Allah ya aiko face sai da harshen sa wato da harshen mutanensa saboda su fahimci sabon to kaga anan idan muka koma batun abin da ya shafi makarantu idan kana so ɗalibi ya fahimce ka to sai ka ko kuma ce yaro ƙarami ya fahimce ka to ka koya masa ilimi da yarensa na mahaifiyarsa shi yasa za a gamu a nan a najeriya yawanci ake son wahala a wajen neman ilimi na zamani idan ka je makarantar boko ana koya maka turanci ana koya maka yaren da ba naka ba kuma da shi za a baka ilimi kaga an baka aiki biyu aiki na farko ka yi kokari ka fahimci yaren tukunna aiki na biyu sannan ka fahimci abin da ake isar maka na sako na wannan ilimin da ya kunso abin da ya sa mutanen china suka fi mu kenan su yan firamarinsu da yarensu ake koya musu ilimin yau kuma na najeriya za a yadda cewa yaren to karatu na asas basic education a koya ma yara da harshen iyayensu in ya so idan suka je junior secondary school wannan a musu turanci to yara za su yi fahimta kuma za su fi rashin gudun karatu saboda al'insan a duhu ma jahila mutum duk abin da ya gaba ya ganewa gudunsa yake amma daga yana ganewa za ga yana sha'awar abin to don haka ya zamo ya kamata gwamnatoci su duba wannan yiwuwansa inda yana so yaranmu masu tasowa su yi ilimi su fahimci abin da ake zo su fahimta a koya musu ilimin da yaren da suka sani saboda ba yare ake bukata ba a ilimin ake bukata وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء shi Allah haka yake haka ya ga dama wanda ya ga dama Allah wato Allah wanda ya ga dama ya batar da shi yadullahu man yasha wa yahdi man yasha kuma ya shirye da wanda ya ga dama ba kuma wanda ya sai ce masa dambe Allah komai cikin ganin damansa yake yi Allah muna rabuwa ga dama ka shirye da mu Allah ka kiyaye mu bata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah shi ya san ya fi mu sanin kanmu tunda shi ne ya halicce mu wani bata ne ya dace da shi wani shiriya ce ta dace da shi saboda ya ce wa'annan mutane da ya halitta a duniya ya riga ya hukunta fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi waɗansu ya yi ne kawai da nasa aljanna Allah ya samu waɗansu ya yi ne nasa suna wuta Allah ya kiyaye mu to kaga idan ba a samu matattu ba ina wuta za ta samu abinci to don haka muna roƙon Allah ya shirye da mu fa yudhillu Allahu man yasha'u Allah ne yake fatar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha'u shirye da wanda ya ga dama wa huwa shi Allah al-aziz mabuwayi ne hakimun ko mai hikima ne shi ne yake sanya komai inda ya dace da shi duk wanda kaga ya yi batacce to haka Allah ya shirya masa batacce da shi saboda hikimarsa al'amuran Allah duka tsakanin adalci da hikima suke tafiya wanda ya ya zama mutumin kirki Allah ne ya shiryar da shi da hikimarsa
ولقد أرسلنا موسى بآيات إلا أن خرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور النبي موسى عليه السلام زامس بكسرسا الله يأتي منا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من أيكو النبي موسى da ayoyinmu amma wannan ayoyi su ne waɗannan ayoyin nan guda tara wannan Allah ke fada wa hasana alayhim tufana wal jarada wal kummala wad dafada wad dama ayati mufassalat sannan akwai sanda akwai hannu akwai inuwa da aka yi musu lokacin da suka shiga tihu da kuma almanna wasalwa da sabanin malamai sannan Allah ya ce musu yana yana ba manzala labari walaqad arsalna Musa bi ayatina mun aiko annabi Musa da ayoyin mun nan guda tara zuwa ga Fir'auna da mutanansa amma Fir'auna gaba ɗaya wannan ayoyin ya kafirce musu shine Allah ya ce kafaru bi ayatina kulliha ai kullu tisi waɗannan ayoyi guda tara nan ana kare ga maka min adh-dhulumati ila an-nur to kaga an zo inda nake gaya mana cewa kaga a baya annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idhni rabbihim ana kuma ya gaya wa annabi Musa ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور kaga bambanci in ji shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce akwai bambanci tsakanin waɗannan makamai guda biyu makamin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da makamin annabi musa makamin annabi muhammadu shine haifar zuwa ga duniya gaba daya annas amma Musa shi kuma zuwa mutanensa Fir'auna wa mala'ihi annabi Musa a nan sallallahu alaihi wasallama an ce ya fitar da mutane daga duhun kafirci zuwa hasken imani kuma da izinin Allah amma nan Musa aka ce an aiko masa wannan ayoyi saboda ya fitar da mutanensa daga duhun kafirci zuwa ga hasken musulunci annabi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan izini ami an ba shi izini khasi to shi bayan ce daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan izinin ne ya yi sahabbai izinin zikiri sahabbai suka yi wa tabi'ai tabi'ai kuma manyan bayan Allah waliye suka karba daga wajensu wala qara'na musa bi ayatina an akhrajuka wa maka min adh-dhulumati ila an-nur cewa ka fitar da wannan ayoyin mujizojin nan da muka baka kai musu bayani su bar wato da wannan attaura da muka haiko ka da shi kai musu wa'azi da shi ka tunatar da su nimomin Allah ka fitar da su daga duhun zalunci duhun kafirci zuwa ga hasken musulunci zuwa ga adalci irin na imani a nan zai cika maka minar zulmati ilan nur wadda kirun da ayyamillah Allah ya ce ka tunatar da su ni'imomin Allah ayyamullahi wato duk wani nima da ka samu a cikin wata rana ka same ta don haka waɗannan ranaku nima ne gare mu idan kai amfani da su ta hanyar da ta dace kowace rana kowane sakan kowane minti kowace awa kowace rana ni'ima ce da Allah ya maka ka amfana da ita to shi nan Allah ke ga annabi Musa wa zakkirhum bi ayyamillah ka tuna wa mutanen ka Musa da ranaku na Ubangiji wato ni'imomin da Ubangiji ya yi muku a waɗannan ranaku da suka gabata daga ciki Allah ya tseratar da ku daga sharrin fir'auna ya kubutar da ku wajen ɗanɗana muku azaba da yake yi sannan lokacin da kuka shiga tihu mata Allah ya sake muku inuwa rana ba ta damu yunwa baya damun ku ana ana sauke muku almanna wasarwa man da na zuma da soyayyen yayin shida ake saukewa dan haka lokacin da firawuna ya sako ku gaba za ku gudu ga firawuna a bayan ku ga kogi a gaban ku da kuka zo kogin Allah ya bude kogin ya fitar muku da hanya mutanen annabi Musa sun gama shiga kogi mutanen Fir'auna sun fara shiga mutanen annabi Musa sun gama sun gama fita a cikin kogi mutanen Fir'auna sun gama shiga sai aka haɗa hanya sai ya zama an halakar da mutanen Fir'auna shi da mutanensa sai ya zama duka sun lalace a cikin ruwa amma shi kam Allah ya ɗago saman ruwa al-yawma najjika ibadanika litakuna liman khalfaka aya to Allah ya ce annabi Musa duka ya tuna wa mutanansa wannan ni'ima da ya musu wa zakiru bi ayyamillah shi yasa waɗansu malamai suke ɗaukan maulidi da wannan suna shi ma maulidi suna ba shi wannan suna zakiru bi ayyamillah ai wato ana tunar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni'imar da Allah ya musu akwai ni'imar da take samun Annabi Muhammad ai sai kai zaman zalla yana cewa ana rahmatun muhda wa ni'matun musda kuma Allah yana cewa waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun gode wa ni'mamin Allah mutukar Allah kuke bautawa akwai ni'imar da take Annabi Muhammad ne to da haka idan ka ga muna maulidi mu masu maulidi to mun ɗauka ne fa zakiru bi ayyamin lahi muna tuna wa ɗan uwanmu ranakun da Allah ya kawo mana babban alherin da ba za mu manta da shi ba shi ne ranakun annabi Muhammad ranakun da ya duniya tun kafin tun daga haihuwarsa na tsawon shekara 63 iya rayuwar da ya duniya kenan shekara 63 to wannan ranaku su ne muke tuna wa ‘yan uwanmu a filayen maulidai a wuraren tararraki na maulidai ba zakiru mai ayyamillah inna fi zalika sani a cikin haka wannan wa'azi da zaka yana annabi Musa wannan tunatar wanda zaka yi ka tunatar shi yasa Allah ya ga manzo Allah fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar ya rasulullahi saboda tunatarwa yana amfanan mu'mini wannan tunatarwa inda fi zalika a cikin wannan tunatarwa da kake yi wannan aiki da za ka yi na fitar da mutanenka daga duhun kafirci zuwa ga hasken imani hasken musulunci na ayatun wallahi aya ce da kulli sabbirin da duk wani mai yawan haƙuri wajen bautawa Allah shakur mai yawan godiya wa Allah ko kuma sabbarin mai yawan haƙuri a duk wani abin da ya same shi mai cutarwa ko mara daɗi shakurin mai yawan haƙuri da duk wani abin da ya wato mai yawan godiya da duk abin da ya same shi na alkhairi sai sa zuwa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamakin lamarin mumini shi lamarinsa duka alheri ne idan sharri ya same shi yayi haƙuri alheri ne a gare shi idan alheri ya same shi jin daɗi ya gode wa Allah shi ne alheri a gare shi da haka shi mumini duka kamar kuli ne duk inda ya faɗi fuska ne in shari ya same shi ya yi haƙuri in alheri ya same shi ya gode to da haka wannan izina ne a gare mu muwazantu yadda Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ya yi mana wa'azi da shi ya yi mana bayanin alqur'ani da sunnoninsa mu yi amfani da shi gwargwadon iko shi haƙuri malamai suka ce haƙuri iri uku ne akwai haƙuri ƙarami shi ne haƙuri a kan bala'i akwai haƙuri matsakaici shi ne haƙuri yi wa Allah biyayya akwai babban haƙuri shi ne haƙuri mutum ya kame wajen sabon Allah ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hakuri akan bala'i karamin hakuri kenan to Allah zai ba shi daraja 300 kuma tsakanin kowace daraja da daraja kaman tsakanin sama da ƙasa idan mutum yayi matsakaicin hakuri ma'ana yayi hakuri ya bauta wa Allah to Allah zai ba shi daraja zai dauka darajarsa sau 600 tsakanin kowace daraja da daraja kamar tsakanin sama ne da ƙasa hakuri babba shine mutum ya hakuri wajen bautar Allah wajen kamewa wajen sabon Allah kar ya sabi Allah ya yi hakuri kar ya sabi Allah idan mutum ya wannan hakuri Allah zai ɗauka darajarsa sau ɗari tara tsakanin kowane daraja kamar tsakanin sama da ƙasa to kaga shi bawan Allah kullum ana so ya zama mai haƙuri in kana so ka yi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ka zama mai haƙuri shi yasa manzo Allah ya cewa law kana sabru rajulan la kana rajulan karima ai da haƙuri mutum ne da kaga wani mutum mai yawan sadaka mai yawan kyauta a duniya akwai mai sadakan annabi Muhammadu ai ba mai kyauta ina mai Muhammadu كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كوة توتا مسمى ما أتكون وتر رمضان ودهك ميكو كريم زوم منين قسكيا الله يبام يكو مزوم هكا إن الهير يساميم مقولي وألا الله نيبام إن أكسن هكا يساميم ميحقري دودك الله سكي الله يبام يكو جوريا لحقري البركة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله sai tambaya wani ne ke tambaya raga da tamarin wai shi yana yin sha'afariya ba malikiya ba wai shi ne iya taɓa ɗariƙa tijjaniya
ai kowace irin ɗariƙa kake bi za ka bi ɗariƙar shi a tijjani ai ba ɗariƙa kake yi da ka ce ɗariƙar jafariya kake yi misali ba mazhaba ba tunda ka ce mazhaban jafariya ne kake yi ba mazaban malikiya ba ba laifi za ka bi dariƙarka amma da ce dariƙa ce mai suna jafariya to sai mu ce ɗayan biyu ko dai ka bar jafariya ka zo ka bi tijjaniya ko kuma ka haɓar da jafariya ka ka bar tijjaniya dariƙar tijjaniya ne ba ta karɓan haɗaka amma dan kana wata mazhaba ka ga dariƙar tijjaniya ta burge ka mara ba ka zo ka karɓa na
sai tambaya ta gaba ko da yake in na fahimci a shari'a ba ba maza ba ne eh da kace malikiya ai ai ka ce malikiya a tambayin eh to kaira malikiya maza ba ne amma ji a shari'a aqida ce na eh ha a maza ma akwai akwai tijafari ai yana ibn jaririn a tabiya da jawaya da maza sa amma shi dai in yana aqidar sa ko wace aqida yake yanzu mutum yana shi ai zai karbi tijaniya zai karbi tijaniya wannan aqida shi abin da ya zama wa kansa kenan shi na ganin shi ne yi masa daidai amma ni na fahimta daga tambayar da kai kace yana yana ja'fariya ne ba malikiya ba shi yasa yana fahimce ta a mazhaba eh amma da kake shi ne gauri ne ke da nafsi ga jami'a ga yara na wani yara da suka fata ya zuke da ta kwashi a yana shi a yana su za su ji ko za su yi a kula su su manta da ubangiji
To wannan mata ne bata kyauta ma ‘ya'yanta ba, saboda biyayya wa iyaye wajibi ne, abin da ya kamata ya musu addu'a addu'an shari'a za ta musu ba addu'an manta uba ba shine ya kamata ta musu dan sun manta da uban mai ribanta a ciki ai ba ta da riba ai da uba ake ado ba da uwa ba tunda kowa ya tashi ya ce waye babanta ko da aure ne in ya je neman aure ya ce ba za a ce ka kawo uwarka ba za a ce ka kawo babanka ko an taba gani uwa ta je neman wadanta aure iyaye maza suke zuwa neman aure to da haka ba kwalliya da uwa da uba ake kwalliya wannan ta cutar da yayanta addu'an shari'a ya kamata ta yi musu ba addu'an mantawan uba ba dan haka ta tuba ta yi ma yaranta addu'a kuma ta yi kokari ta sada yara da da ubansu shine yafi yafi yafi zama daidai wannan rikicin da suka yi tsakanin su ita da mijinta amma bai kamata ya shafi ƴaƴanta ba wallahu ta'ala alam
kan ta fi ƙarshe shi ne a gaban wanda wani ɗin ganta a lokacin misali shinkafa ko magaman siyarta ya fi ɗin zakar dole ko sai ta zai ɗin da wasu sarrafawa sarrafawa ta da za a gyara ta a ce kuma tsaba ko kuma na ga aiwar da kuma gari da sai da a wanda ta ba da ɗin ba mutane wajen tsaba ɗin ko kuma gari na'am na hukunci na to shi dai Allah ba haka yace kai ba abinda Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hisabihi yadda ka cire ranar da kai girbi ma Allah ya ce ka bayar ba ce sai ka je ka gyara ka sussuka ka yi waye waye ba in ka je ka gyara ai ya ya na kasa ya tawaye a nisabin da aka bayar da abin da ka cire na haka kai yadda Allah ya ce ka yi kada ka ce za ka yi gwaninta duk Allah yana sane da haka amma ya ce ka ba da ita yadda ya faɗa yadda ya ce ka bayar yadda ya yadda ya ce ka bayar yadda ka fitar da ita a tsabarta ka ɗauka ka ba wanda Allah ya ce sun cancanci a basu zakka wallahu ta'ala alam alhamdulillah za mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba da ladansa abin da muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu Allah ya saka wa shaunan mu da alheri shehu mu Allah ya kara masa lafiya Allah ya dama da shi lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana rama a cikin wannan wata Allah ya mana gafara a cikin wannan wata Allah ya ɗanta wuyayen mu a cikin wannan wata Allah ya sa mu dace da duk alkhairan da ake dacewa da shi a cikin wannan wata na Ramadana Allah ya kara mana Allah ya ninninka mana da fadarsa da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake wannan waje yana da bukata Allah ya biya masa duk wanda yake da wata damuwa a wannan waje Allah ya yaye masa barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karba mana ibadun mu da addu'o'in mu fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم